الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايا هكا ينقوى ina yi mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu dukkanin yabo da godiya su kara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin kaddarawarsa da amincewarsa ya da fuskokinmu a wannan rana ta lahadi a yau muna 21 ga watan rabiul awwal hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina tana da shekara 1447 wanda yake daidai da sha hudu ga watan tara shekara ta 2025 miladiya wannan shi ne darasinmu na 39 a cikin karatun littafin sharhu masailin jahiliya littafin ashek muhammad ibn abdulwahabi rahimahullahu ta'ala wadda babban malami fazilatu shek salim bin fauzan bin abdullahi fauzan ya masa sharhi allah ya saka mishi da alkhairi a darasinmu na baya a wannan majalisi mai albarka masjidul imami malik ibn anas rahimahullahu ta'ala da ke nan unguwar federal locust a nan cikin garin bauchi darasinmu na satin da ya wuce mun tsaya ƙarshen matsala ta goma sha biyar shi ne i'tidaruhum an ittiba'i ma atahumullahu bi alimin faham idan an musu wa'azi an karantar da su ayoyin Allah an musu bayanin sa filla filla maimakon su aiki da shi sai su ce ai abin da ake musu wa'azi akai masu kwata kwata ba sa ganewa ba sa fahimta to sai su ce wannan rashin fahimtar cewa zukatansu a rufe suke zukatansu suna kife ne zukatansu suna tankware ne da haka ba za su taba ganewa ba ba za su taba fahimta ba Allah kuma ya karyata su ya ce abin da ya sa ba sa bi ba wai fahimta ne ba sa yi ba a'a bal taba Allahu alaiha bi kufrihim Allah ne ya sa rufi akan zukatansu saboda kafircin da suka yi daga koda sun fahimta fala yu'minuna illa qalila ba za su yi imani ba sai dan kadan koda ko sun gane Allah ka samu dace za mu tashi insha Allah ta'ala a farkon mas'ala ta goma sha shida malam ya ce almas'alatu sadisatu ashara i'tiyadul i'tiyadul yahudi an taurati bi kutubi sihir shine su yahudawa idan Allah wato Allah da ya saukar musu da attaura maimakon su bi attauran da Allah ya saukar to sai suka musanya suka canza suka ajiye attaura a gefe sai suka ɗauki littattafai na sihiri da bukanci suke aiki da su shi ne malam ya ce i'tiyaduhum amma atahumullahu bi kutubis sihiri daga cikin miyagun ɗabi'un jahiliya wadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya yake su akai ya saba musu akai shine bayan Allah ya ba su alqur'ani ya ba su wato ayoyinsa to maimakon su yi aiki da shi sai suka musanya shi suka maye gurbinsa da littattafai na sihiri sai suke amfani da littattafan sihiri maimakon su yi aiki da littafin Allah subhanahu wa ta'ala kama zakarallahu fi zalika kama zakarallahu zalika fi qawlihi kamar yadda Allah ya ambata a cikin fadin sa da yake cewa walamma ja'ahum rasulun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum nabadha fariqun min alladhina utul kitaba kitaballahi wara'a zuhurihim ka'annahum la ya'lamun Allah yake cewa walamma ja'ahum rasulun min indillah a lokacin da manzo ya zo musu daga wajen Allah musaddiqul lima ma'ahum yana mai gaskata abin da yake tare da su maimakon su yi aiki da abin da manzon nan ya zo musu da shi nabadha fariqun min alladhina utul kitaba kitaballahi wara'a zuhurihim wani sashi wani bangare na waɗanda aka ba ma littafi ahlul kitabi yahudi da nasara kenan Allah ya ce sai suka wurgi da littafin Allah a bayan bayansu ka annahum la ya'lamun Allah ya ce in kaga yadda suke mu'amalantar littafin Allah kai ka ce ba su san cewa littafi ne da ya zo daga wajen Allah ba amma sun sani cewa littafin Allah ne to da suka yi watsi da littafin Allah ba su yi aiki da littafin Allah ba da me suka yi aiki dan mutum baya iya rayuwa shi kadai dole yana bukatan jagora ko dai ya kama jagora na gari daga Allah ko kuma ya kama bataccen jagora daga shaidan to maimakon su yi aiki da littafin Allah sai Allah ya ce wattaba'u ma tatlu shayatinu ala mulki Sulaiman Allah ya ce sai suka koma suna bibiyar abinda shaidanu suke karantawa akan mulkin Annabi Sulaiman sai suka koma suna aiki da maganganun shaidanu menene shaidanu suke karantawa game da mulkin Annabi Sulaiman shine maimakon su yi aiki da littafin Allah da cewa hatta Annabi Sulaiman alaihi salatu wassalam Allah shi ya hore masa aljanu da iska da komai yake jujjuya su yadda Allah ya gada yadda Allah madaukakin sarki ya so yadda kuma shi din annabi Suleiman din yake buri kamar yadda yake cewa fasakalna lahu riha tajri bi amrihi duqa'an haythu asab washayatin kullu banna'in wa ghawwas wa akharin muqarranin fil asfat Allah ya ce mun hore ma annabi Suleiman iska tana tafiya bi amrihi bisa umarninsa ruqa'an a hankali haithu asab duk inda ya ga dama duk inda ya nufaci zuwa in ya nufaci ya yi can ya yi iskan ta yi can duk inda ya nufaci ya je ko sai tsaya akan iska sai ce to dauke ni ki kai ni Allah sai ya ce washe yatsina akwai kuma kangararrun aljannu kullu banna'i duk wani magini cikin shaidanu akwai shi a mulkin fadan Annabi Suleiman wa ghawwas da mai nutso cikin ƙasa cikin ruwa a ɗebo ma'adanai Allah ya ce kuma wa akharina akwai wasu ma mukarrani na fil asfalt suna nan an daddaure su da hanku kangadarren aljani yayi laifi an daure shi sai Allah ya ce haza abauna wannan kyauta ne mu muka baka famnun aw amsik bi ghairi hisab to kaga Allah ya nuna mana anan cewa Annabi Sulaiman alaihi salatu wassalam roƙon Allah ya rabbi ighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di yace Allah ka gafarta mu sannan ka bani mulkin da ba za ka sake ba mu kowa ba cikin halittunka Allah sai masa wannan tagomashi to abinda zamu dauka anan shine Allah ya nuna mana duk abinda yake yi yana yi ne da izinin Allah to shine Allah ya ce su waɗannan sai suka yi watsi da littafin Allah a bayan bayan su yadda labarin ya zo a littafin Allah da yadda Allah ya saukar sai suka yi watsi da shi wattaba'u ma tatlu shayatin ala mulki Sulaiman sai suka bi abinda shaidanu ke karantawa game da mulkin annabi suleiman me suke karantawa shine cewa annabi suleiman sihiri yake yi shi yasa yake iya gudanar da aljannu kaga yi sun musanya da abinda Allah ya saukar shi ga abinda Allah ya ce Allah ne ya hore masa su kuma suka ce me bokanci yake yi sihiri yake yi sai Allah ya ce wa ma kafara suleiman annabi suleiman bai kafirci ba walakin da shayatin kafaru sai dai shaidanu su ne suka yi kafirci yu'allimuna an-nasa sihra saboda suna koya wa mutane sihiri malamai suka ce wannan aya ce da take ishara zuwa ga cewa duk boka kafiri ne din da Allah ya tashi cewa wa ma kafara Suleiman annabi Suleiman bai kafirci ba ma'ana shine annabi Suleiman bai yi sihiri ba maimakon a ce annabi Suleiman bai yi sihiri ba sai aka ce bai kafirci ba walakin na shayatsi na kafaru shaidanu su ne suka yi kafirci maimakon a ce walakin na shayatsi na saharu sai aka cire hukunci sai aka cire aikin da suka yi na bokancin sai aka faɗa maka me hukuncin aikin kawai me suka yi kafirci suka yi don a nuna ma boka cewa sunansa na yanka shine kafiri saboda haka duk wanda yake sihiri ko yake bokanci wannan kafiri ne shi Allah ya kiyaye to kaga su maimakon su bi abin da Allah ya saukar sai suka musanya da littattafan shekaru da littattafai na sihiri suke aiki da shi to shi ne malam ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya saba wa mutanen jahiliya akan wannan malam mai sharhi yake cewa al-yahudu lamma kafaru bit tawrati allati fiha sifatu muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yahudawa lokacin da suka kafirce ma attaura wadda a cikin attaura din akwai siffofin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ciki da waje wa amarahum bittiba'ihi attaura ya umarce su da su bi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko wa amruhum bittiba'ihi a cikin attaura akwai umarni akan cewa ya ku yahudawa ku bi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kama qala ta'ala kamar da Allah yake cewa alladhina yattabi'una ar-rasula an-nabiyya al-ummiyya alladhi yajidunahu maktuban 'indahum fit-taurati wal-injil waɗanda suke bin annabi manzo ummiyi wanda bai iya karatu ba bai iya rubutu ba amma ya zo da abin da ya gagari masu karatu da rubutu allazi yajidunahu maktuban indahu wanda sun same shi a rubuce a wajensu fit taurati wal injil akwai siffofinsa a cikin attaura akwai siffofinsa a cikin linjila yaya siffofin yake ya'muruhum bil ma'ruf yana umultan su da dukkanin abin da yake mai kyau ne wa yanhahum 'anil munkar yana hana su dukkan abin da yake mummuna ne mara kyau wa yuhillu lahum at-tayyibat yana halatta musu at-tayyibat abin da yake tsaftatacce ne tsarkakakke wanda yake mai dadi a baki mai amfanarwa a gangan jiki wa yuhallimu alaihimul khaba'ith yana haramta musu dukkanin abin da yake wato datti ne shi mara dadi a baki sannan yana cutarwa a gangan jiki wanda yake haramun ne wa yadau anhum israhum wal aghlal allati kanat alaihim sannan yana cire musu nauyin da Allah ya daura musu da kokumin da Allah ya sanya musu a wuyansu na wahalhalu da suka shiga sanadiyar kafirce mu Allah Allah ya haramta musu abubuwa da yawa to da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo sai manzo Allah sai ya aka cire wannan abin da aka haramta musu da yawa aka cire sai ya dawo halal kamar abubuwan da aka haramta musu na cin naman saniya wa min al-baqari wal ghanami harramna alaihim shuhumahuma illa ma hamalat zuhuruhuma aw al-haya aw aw al-hawaya aw maktalata bi azm an hana musu cin kitse na saniya ko rago ba dan kuma sai dan saboda zaluncin da suke kamar da Allah yake cewa fa bi zulmin min alladhina hadu harramna alaihim tayyibatin uhillat lahum wa bi saddihim an sabilillahi kathira saboda zaluncin da yahudawa suka yi Allah ya ce da yawa daga cikin ababe tsaftata tsarkaka da muka halatta musu a baya sai muka haramta musu shi to manzo Allah sai zo dan ya cire musu wannan wahalan da suke ciki ma'ana dai shine yahudawa a cikin a a taura akwai sifofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don wannan ayar ta zo ne a kiyasin mai da maltani da Allah ya yi ma annabi Musa a lokacin da ya roƙi Allah ya bashi alheri da shi da mutanensa banu Isra'il kamar yadda yake cewa waktub lana fi hadhihi ad-dunya hasanatan wa fil akhirati inna hudna ilayk annabi Musa ya addu'a ya ce Allah ka rubuta mana abu mai kyau a nan duniya da kuma lahira mun dawo mun tuba mun dawo zuwa gare ka qala azabi usibu bihi man asha Allah ya ce azabata ina riskar da ita ga wanda daga dama wa rahmati wasi'at kulli shay' rahamata kuma ta yalwaci dukkan komai idan kana son rahamata kai da mutanenka to bari faɗa muku yadda ake samu Allah ya ce fa sa'aktubuha lil ladina yattaqu zan rubuta rahamata in sadar da ita ga waɗanda suke kiyaye dokoki na in nace su suna in nace su bari suna bari wayutuna zakka sannan kuma suke tsayuwa wajen bada zakka su tsarkake zukatansu su kuma bada zakka na dukiyoyinsu wallazina hum bi ayatina yu'minun sannan kuma waɗanda suke imani da ayoyinmu su waye su sai Allah ya ci gaba da bayani shine sai koro wannan aya shine alladhina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummiyyal ladhi yajidunahu maktuban 'indahum fit tawrati wal injil ma'ana duk ba yahudan da yake son rahamar Allah to ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba don komai ba sai dan saboda ai akwai siffofinsa a rubuce a cikin at-taura da injila wa kama bashara bihi isa fil injili haythu qala da kuma yadda annabi isa alaihi salatu wassalam ya siffanta manzan allah sallallahu alaihi wasallama a cikin linjila inda ya ce ya bani isra'ila inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima bayna yadayya min at-taurati wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismihi ahmad yace ya ku banu isra'ila hakika ni manzan allah ne zuwa gare ku wanda ina mai gaskata manzannin da suka shuɗe gabanina ina mai gaskata littattafan da Allah ya saukar gabani na musamman a taura sannan ina mai bishara da wani manzo wadda zai zo bayana sunan shi Ahmad yayi albishir saboda haka wajibi ne dukkanin bayahudi da banasare ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam din daga cikin kafirce ma a taura da bayahudi zai yi shine kafircewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin kafirce ma linjila da banasari zai yi shine kafircewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam din inda ya bi attaura sau da kafa to attaura zai ce da kai ga wani manzo kai imani da shi ka ajiye ni a gefe inda ya bi linjila da kyau to shi linjilan da kansa zai ce yanzu time dina yayi expire wane ne lokacin sa yake ci shine gashi na Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da ka ajiye komai ka bi shi yasa manzo Allah da kansa yake cewa wallahi لا يسمع بي من أحد لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني babu wani mutum cikin wannan al'umma da zai ji labari na ba yahude ne shi ko ba nasari thumma ya mutu sannan yayi makansa ganganci har ya mutu walam yu'min billazi ursiltu bihi bi imani da abin da aka aiko ni da shi ba illa kana min ashabin nar face sai ya kasance cikin yan wuta saboda dama akwai siffofinsa rubutacce a cikin attaura ba ma siffofinsa ba har siffofin sahabban da suke tare da shi akwai a rubuce a cikin attaura da linjila muhammadun rasulullah wallazina ma'ahu ashiddau 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujadan yabtaguna fadlan min Allah wa ridwanan simahum fi wujuhihim min athari sujud kaga Allah ya jero waɗannan siffofin sai ce zalika mathaluhum fit taura wannan shine misalin su a cikin attaura wa mathaluhum fil injili ga kuma misalin su a cikin linjila ka zar'in akhraja shat'ahu fa azarahu fastaghlada fastawa ala suqihi yu'jibu az-zurra'a li yaghiza bihim al-kuffar kaga wannan ishara ce zuwa ga cewa lallai tabbas annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah kuma wajibi ne ga dukkanin wanda zai bi littafan da suka wuce a baya yayi imani da annabi sallallahu alaihi wasallam kuma yayi imani da alqur'ani muna fahimta ku saboda haka a sun kafirce mu a taura da linjila shi yasa ba su imani da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah yana cewa a cikin suratul baqara alladhina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum waɗanda muka ba su littafi Allah ya ce sun san manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kal da kal ciki da waje kamar yadda suka san ƴaƴan cikin su amma me ya hana su imani wa inna fariqan minhum la yaktubuna al-haqqa wa hum ya'lamun saboda wani bangare daga cikin su suna ɓoye gaskiya ne bayan sun santa sun san gaskiyar amma ba za su imani da ita ba abdullahi ibn salamin malami cikin yahudawa wadda ya musulunta lokacin da abdullahi ibn salam ya zo wajen manzan allah sallallahu alaihi wasallam zai karɓi kalmar shahada sai ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ina so zan musulunta amma kafin na musulunta ina so ka yi jarabawa ma 'yan uwana yahudawa zan ɓuya a cikin ɗakin nan su kuma na san za su zo wajenka idan sun zo ka tambaye su waye abdullahi bin salam a cikinku idan sun gama maka bayani to ka ce da su me kuke gani in abdullahi bin salam ya ce ya musulunta za su ce ina ya ce to zan fito in ce na musulunta sai kuma ka ji me za su faɗa a kaina bayan na musulunta suna zuwa manzala ya ce da su mammin kuma abdullahi bin salam a cikin kuwa ya abdullahi bin salam me matsayinsa a cikinku suka ce khairuna wa bin khairina wa sayyiduna wa bin sayyidina suka ce ai abdullahi bin salam babba dan babba kenan dan mutunci kenan ya gaji alheri manzala ya ce to me za ku tunanin abdullahi bin salam ya karɓa musulunci suka ce kalla ina ai har abada mun san wai abdullahi bin salam ba zai taba karban addinin ka ba dan ba gaskiya kake kai ba suna faɗin haka abdullahi bin salam sai fito yace ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah suna ji sai suka ce sharruna wa ibn sharrina suka ce ai dama wannan kana neman matsiyaci dan gidan tsiya to ka same shi ai so kafin ya musulunta menene shi babba ne shi dan babba khairuna wa ibn khairina ne amma bayan ya musulunta fa sai dawo sharruna wa ibn sharrina saboda sharrin ba yahudi eh Allah ka tsare mu da yahudanci to a abdullahi ibn salam yake cewa alqur'ani ya ce mu da muka karanta at-taura mun san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda muka san ƴaƴan cikin mu yace ni wallahi a wajena mun san manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sama da yadda muka san ƴaƴan cikin mu
aka ce saboda me ya ce ɗanka ɗan cikinka sai ka haife shi kafin kake sanin shi shi kuma annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam tun kafin tun yana tsatsan kakanninsa mun san waye shi to mun riga mun san shi a karance a siffofi jira kawai muke mu gan shi a tsaye shi kuma ɗanka sai ka gan shi a tsaye tukunna gashi nan gashi nan kafin ka san siffofinsa amma manzo Allah tun kafin ya zo an riga an san shi ga siffofinsa alkhalqiyya ga siffofinsa alkhuluqiyya an yi bayanin a ina za a haife shi ina zai hijira ya koma sannan a ina zai rasu duka an yi bayani sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ashe kaga kenan tabewa ce da asara mai girma a ce ba yahudi bai yi imani da manzon Allah ba sallallahu alaihi wa sallama malam ya ci gaba da cewa fa hadhar rasulu sallallahu alaihi wa sallama mawjudun dhikruhu fi tawrati wal injil wannan manzon annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama ambatonsa da bayaninsa da siffofinsa suna nan a cikin attaura da linjila ismuhu akwai sunansa wa risalatuhu da saƙon da zai zo da shi wa sifatuhu alaihi salatu wassalam da siffofinsa duka suna nan a cikin attaura hatta innahum ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum har malam yake cewa su mutanen makka yahudawa wallahi sun san manzan Allah sallallahu alaihi wasallam irin yadda suka san ƴaƴan cikin su falamma kafaru bi kitabillahi taura lokacin da suka kafirce ma littafin Allah na at-taura walam ya'malu bihi basi aiki da shi ba bittiba'i muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam basi aiki da shi wajen bin annabi muhammadu ba sallallahu alaihi wasallam ibtalahumullahu jalla wa ala bi an akhadhu bi kutubi sihiri allati hiya min amali shayatin Allah sai ya jarabce su suka yi aiki da littattafan sihiri wadda hakan na cikin aikin shaidanu wastabdalu amala shaytani amala shayatin bi wahyi rabbil alamin sai suka musanya aikin shaidanu da wahayin Allah ubangijin talikai maimakon su bi wahayin Allah sai suka bi maganganun shaidanu wa hadhihi uqubatun lahum wannan uquba ce gare su fa kullu man a'rada 'anil haqqi fa innahu yubtala bil batil duk wadda ya kauce ma gaskiya to Allah zai jarabe shi da ƙarya kuma ga shiriya nan sai ka kauce mata to za a jarabe ka da bata ta ka bi bata eh in kana so ka tsira to daga sanda aka ce ga gaskiya ga shiriya to rike ta rike ta da kyau shi yasa magabata suke rike addu'a sosai Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arinal batila batilan warzuqna ijtinaba ina rike addu'ar nan sosai Allah ka nuna mana gaskiya a matsayin ta na gaskiya ka bamu ikon binta ka nuna mana bata a matsayin ta na bata ka bamu ikon kauce mata dan in dai mutun yaga gaskiya bai bi ba to sai a jarabe shi da bata eh sai jarabtu da bata shi ko bin gaskiyar nan ka rike gaskiya ka bita akwai ijtihadi daga kanka amma da can daga Allah daga Allah ne yasa Allah ya ce ma Annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa Allah ya ce walaula an sabbatnaka laqad kitta tarkanu ilaihim shay'an qalila in ba dun mun tabbatar da kai ba Allah ya ce sauran kiris na ka dan karkata wani abu dan kadan zuwa gare su amma me ya hana ka sun yi ta kawo maka tai sun ce a zo a hada kai a zauna kar ka soke su kar su soke ka kar ka zage su kar su zage ka suka ce in ma hakan bai yiwu ba to su abinda ma suka fi so shine ka zo a haɗa kai da kai a yi tarayya a haɗa gwiwa da su wajen bautan allanka kai ma haɗa gwiwa da kai wajen bautan allolinsu ranar juma'a in an zo da tafi masallaci ku tafi tare ranar lahadi in za su tafi coci ku tafi tare suka yi ta ƙoƙarin loba manzan Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya ce ba duk mun tabbatar da kai ba da sauran kaɗan da kaɗan karkata zuwa gare su kaɗan Allah ya ce ma annabi kuma idan inda haka ya faru subhanallah la'azaqna ka dhifa alhayati wa dhifa almamat da mun ɗanɗana maka wahalar rayuwa da wahalar mutuwa da ka rayu cikin kaskanci ka mutu cikin kaskanci a ce ka dunkule ka haɗa kai da mushrikai amma kaga abin da zamu dauka anan shine Allah ya ce ma Annabi sallallahu alaihi wasallam abin da ya hana ka kazami shine mun tabbatar da kai shine mun tabbatar da kai ashe ba wanda zai ci ya ba mu kanshi garanti dole sai ya nemi me sai ya nemi tawfiki daga wajen Allah sai ya nemi dace daga wajen Allah subhanahu wataala malam yace wa kadhalika mathaluhum kullu man taraka alhaq haka nan misalin su shine duk wanda ya bar gaskiya da gangan bayan ya ganta fa innahu yubtala bil batil to za a jarabe shi da bata falladhi yatruku minhum da'watar rusuli min ad-da'wati ila at-tauhid wa ifradillahi bil ibad duk wanda a cikin su ya bar da'awar manzanni na kira zuwa ga tauhidi da kadaita Allah da bauta wa bayani zalika da bayani akan haka dalla dalla filla filla fa innahu yubtala bi an yurawwija lishirki wal khurafat to za a jarabce shi shine kaga mutum ya dage yana kira yana fashin baki akan shirka da abubuwa na khurafat sune wato tsarin rayuwa da mutum zai tafi akai wanda ba su da madogara a hankali da ilimi kaga mutum ya dage sai yayi bayanin su sai yayi sharhin su abubuwan da ba su da dalili a kalance sannan a hankalce ma ba za su kama hankali ba ba za su kama hankali ba me ya jawo shine saboda ya bar asalin gaskiya ya bar abin da Allah ya saukar to da ya bar abin da Allah ya saukar to sai a jarabce shi sai ya koma yana kokarin dole sai ya fahimtar da mutane abubuwan da suka saba ma abin da Allah ya saukar muna fahimta ku misali a Allah ya saukar da alkur'ani wanda shine mafificin littattafan da Allah ya saukar duka duk wani littafin da Allah ya ba mu wani manzo to darajar littafin yana bayan darajar alkur'ani to kaga sai aka wayi gari a taura da Allah ya rubuta ma annabi Musa da hannunsa ya danka masa sai ce qur'ani ya fi shi daraja sai wani ya kawo wasu maganganu wasu kurafat wasu surkulle da ya tsara da nashi larabcin sai ce wannan yana gaba da qur'ani sau dubu shida wannan in ka tambaye shi menene mustanad ɗinka a ilimi babu a hankalci hankali mai lafiya ba zai kama wannan ba amma me ya jawo ya tafi zuwa ga wannan shine watsi da asalin abin da Allah ya saukar din jama'a muna fahimta ku saboda haka in mutum ya bar asalin abin da Allah ya saukar to sai jarabtu da bata kuma dan mutum baya iya zama shi kadai ka zauna ba abin da ka rike ba zai bi ba to ko dai ka rike shiriya daga Allah ko ka rike bata daga shaidan wannan shaidan din kuma yana iya amfani da shaidanu cikin mutane waka zalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwan shayatinal insi wal jin yuhi ba'dhum ila ba'd zukhruf al qawli ghurura walau sha'a rabbuka ma fa'aluhu fadharhum ma yaftaru saboda haka wannan ita ce kaida to shine malam yace akwai wanda zaka ga saboda ya bar da'awa zuwa ga tauhid da kadaita Allah da bauta to sai a wayi gari wai shine mai kokarin yin fashin baki akan shirka da kuma wato wasu maganganu waɗanda suke kurafat kamar misali a mutum da zai tsaya cikin al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana kokarin fashin baki akan cewa wai tsayuwa a wajen Allah da cewa a rike Allah shi kadai bai yi ba shi yana so yayi fashin baki yayi bayani akan wannan kaga shine wayurawwijal hakin yana kokarin bayanin wai dole sai mutane sun fahimci tsayuwa wajen Allah shi kadai bai yi ba akwai a sanda da Abubakar Sani bullun kudu Allah ya kara mishi lafiya yayi bayani cewa mutane su bar kowa su sake duk wata hanya su kama Allah shi kadai eh sai wani ya fito a cikin garin nan yana zazzara ido wai saboda jahilcin birnin kudu wai kira yake zuwa ga wai a rike Allah shi kadai a cikin garin nan a cikin garin nan wai shi a wajensa wai jahilci ne yasa aka ce a rike Allah shi kadai yanzu kokari yake wa mutane fashin baki ya musu bayani akan cewa ilimi na gaskiya shine a gaya maka bayan ka rike Allah kuma ka rike wasu amma jahilci ne a ce ka rike Allah shi shi kadai naka nan yake bayanin cewa wai ai idan barayi suka shigo maka cikin dare ka tsaya kiran Allah kashe kalasi wai man kana so ka tsira maza maza ka kira yan sanda in ka fada cikin rijiya tsaya kiran Allah mutuwa za ka yi in kana so ka tsira ka ce wayyo jama'a ai ai to ka kaddara barayi sun shigo sai ka kira 'yan sanda 'yan sanda yanzu akwai nagaltattu a cikinsu akwai mutanen Allah a cikinsu amma yanzu barayi za su shigo maka gida malam sai ka kira 'yan sanda ba za su taso daga inda suke ba sai bayan minti ashirin kafin nan barayin sun gama abin da za su yi idan za su taho kuma sai su taho da jiniya wa wa wa wa wa to su barayin marasa hankali za su jira su to ai an musu ishara ce izuwa ga cewa ga munan muna tahowa saboda haka sai su wuce to amma idan ka kira Allah ka roki Allah ka kaddara ma ka kira 'yan sandan sun taho yanzu barayi sai suka rusu suka daure ka jikin gado ba da man ka dauki waya ba da man ka yi wa ta ina ka kira 'yan sanda amma a wannan lokacin akwai daman ka kira Allah ko babu to akwai daman ka kira Allah akwai daman ka kira Allah ka gani shi kanshi yanzu dan sandan idan barayin suka shigo sai Allah ya ce su ne sulan mutuwan ka za su kashe ka sai ka kira 'yan sanda to amfanin mai lazima ka ai gwamma ka kira Allah ko ba komai kana da ladan addu'an da ka yi ko ba komai sai ka fada rijiya sai ka ce wayo jama'a sai Allah ya ce mala'ikan mutuwa ka dauko ransa a cikin rijiya sai jama'a suka zo ya da su iya abinda za su yi shine su ciro gawanka iya abinda za su yi kenan shine su ciro gawanka eh in kana maganan fadawa cikin rijiya ne ai akwai wanda ya fada masifan da tafi fadawa cikin rijiya kuma Allah ya ba mu labarin ya tsiratar da shi ina annabi yunusa alaihi salatu wassalam yanzu da wanda ya fada rijiya da wanda katon kifi ya haɗe shi ya yi ƙasan teku ya yi lunkwai ya zauna ya kwanta ya yi shiru ya fi shiga cikin bala'i wanda yake cikin cikin kifi amma Allah ya ce mai faltaqama hulhutu wa huwa mulim ya ce amma falaula annahu kana minal musabbihin da ba din yana cikin masu tasbihi ba lalabi safi batnihi ila yawmi yub'athun da ya zauna a cikin kifin na har tashin kiyama har Allah yake ba mu labari a suratul anbiya wa dhannuni idh dhahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdir alayhi fanada fi dhulumat alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin lokacin da ya shiga cikin tekun cikin cikin kifin ya hade shi Allah ya ce a cikin dufai duhu akan duhu ga duhun cikin kifi ga duhun kasan teku sai ya dinga kira yana la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin Allah sai ya ce fastajabna lahu sai muka amsa masa wani jainahu minal gham muka tseratar da shi daga wahalan da yake ciki Allah ya ce kuma waka zalika nunjil mu'minina haka nan zamu dinga tseratar da mu'minai in sun shiga masifa sun kira mu a lokacin annabi Yunus ina yan sandan ma suke ina wayan kiran yan sandan ina wayan kiran yan sandan to amma kaga mutum da yayi watsi da tauhidi to yanzu wai zama zai akan kujera wai yana kokarin yayi fashin baki ma mutane akan cewa Allah kaɗai baya wadatarwa Allah kuma ya siffanta mana dama wa idza zukirallahu wahdahu shima'azzat qulubul ladina la yu'minuna bil akhirah wadanda ba su imani da lahira ba in kana so kaga hankalinsu ya tashi to ka ce a tsaya wajen Allah shi kaɗai amma wa idza zukiral ladina min dunihi idan aka ambaci waɗanda suke koma bayan Allah idza hum yastabshirun annan ne zaka ga suna albishir suna jin daɗi amma in ka ce a tsaya a wajen Allah shi kaɗai Allah ya ce to anan ne zaka ga hankalinsu ya tashi zukatansu ba sa su ba sa jin daɗi dan me zaka ce Allah ɗaya dan me zaka ce Allah shi kaɗai to kaga malam yace to zaka ga an jarabe mutum yana kokarin wai sai yayi ma mutane bayani akan shirka wa yastadilla laha yana nemo wai dalilan da zai kafa akan mutane su fahimci cewa tsayawa a wajen Allah shi shi kaɗai bai yi ba wa yurawwijaha 'inda an-nasi 'ala annaha haqq sannan yana kokarin wai sai yayi wa yurawwijuha 'inda an-nasi wai dole sai yayi ma mutane bayani 'ala annaha haqq cewa wai wannan din ita ce gaskiya dole yana so sai yayi ma mutane bayani kan cewa wai wannan din har ita ce hanya ta gaskiya shi da yi ma Allah tarayya wanda kuma ai mutum idan hankalin shi lafiyayye ne baya bukatun sai an ce masa tsayuwa a wajen Allah shi ne kaɗai hanyar tsiransa ba ya bukata ba ya bukata domin waƙi da lafiyayyen hankali zai nuna maka bawa baka da wata gata in ba Allah ba gatanka shine Allah shi kadai duk wani wanda ba Allah ba to koda zai iya tsaya maka tsaya maka da zai yi ila ajalin musamman ne yana da lokaci yana da lokaci sannan akwai inda shi limit ɗinsa baya iya wuce wannan limit ɗin baya iya kaiwa wannan gun baya iya kaiwa wannan gun akwai ɓarawon da yanzu zai shigo ya maka gida ya maka sata amma kes ɗin ya bi ƙarfin 'yan sanda ɓarawo ne gashi nan ya zo ya maka sata a gida amma magana ta kowane ɗan sanda ma aka ce ɓarawo wani ne sai dai kalle ka kawai ya wuce saboda ya san me ya san maganin tafi ƙarfin shi maganin tafi ƙarfinsa din ya sani mai yiwuwa kalma ɗaya ma zai iya yi a kan wannan ɓarawon yana iya zama silin da zai rasa aikinsa mai yiwuwa wasu manya sun ɗaure masa gindi to yanzu ka ƙaddada misali wanda ɓarayi suka zo masa ya kira 'yan sanda to yanzu waɗanda kidnappers suka kama su a daji su kuma suwa za su kira suwa za su kira muna gani yadda ba ake hira da sojoji da jami'an tsaro za a kai su inda kidnappers din suke in an fahimci za su yi wani kwazo wajen kamo su ya daga su a canza musu gu gashi ga kidnapper din amma ba ba shi umarnin ya harbe shi ba ba ba shi umarnin ya kama shi ba to wannan ya za ka yi in ka kira shi ma me zai maka in ka kira shi me zai maka ba abin da zai maka babu so ashe iya gatanka iya gatanka wallahi shine Allah iya gatanka shine Allah iya gatanka shine Allah shi kanshi dan sanda in zai fito daga gida ce ake bindiga ya kiyaye ha iyalansa ba fitowa suke yin suna ce Allah ya kiyaye ba a wajen Allah shi kanshi neman kariya yake yi yau inda za a tara jami'an tsaro da 'yan sanda da sojojin ƙasa da na ruwa da na sama da mopol da waye za a yi taro ana zuwa sai a ruga sunan dai su ne jami'an tsaron amma sai a ce wani malami ya zo ya bude taro da addu'a Allah ya sa a yi lafiya a tashi lafiya ashe su kansu sun fahimci ba ma maganin wai su kare ka daga wani ba ga su a wajen taro a yi taron lafiya a tashi lafiya baya hannunsu baya hannunsu duk wani uniform na jami'an tsaro yana wajen amma sai a kira liman sai a kira liman to amma kaga mutane suna da wani irin tunani eh kuma inda zaka kalli abun a waqi'i zaka gane wallahi ko ba a kaya maka ko ba a karanta maka aya da hadisi ba wallahi shirka ba daidai bane dan shi dan adam shi a garin kanshi baya iya tsayawa maka kansa ballanta na ya tsina maka wani abu ballanta ballanta tsina maka wani abu eh kaga mutum wai ya zo ya dagi yana ta roƙon shehi wani yana ta roƙon shehi wani kuma in ban da rashin hankali sai a nuna masa hoton shehin sanda yake rayu ga 'yan sanda a bayansa shi kuma yana da kansa tsaro da kani da Allah shi ya ɗebo 'yan sanda su tsare shi da bindigogi kai kuma ka ce ya tsare ka ai ɗalladi ka nema kuɗi kai kai ma ka nemo 'yan sanda ka zuba su ma tsabshi shi kan shi ga tsaro ya zuba a bayansa ai tsaro ya zuba a bayansa me yake nuna maka ishara ce zuwa ga cewa shi kan shi baya iya komai yana ma tsoron tafiya shi kadai da haka dole sai ya nemi jami'an tsaro sai nemi jami'an tsaro na'am
wajen kare ƙarya na'am
wani shekara ko duba ka daga wani malami mm ko a san azumi yana tafsiri ya kama san tambaya mm malam ina hukuncin wanda ke sujada moro mm malam ya ci wannan haramu mm ne na ba a sujada kowa sai ana minti biyar
mm ba da gari wani ma wajen tafsirar da shi kuma sai awa guda yana bayanin halalcin gidan ko gudunma awa guda yi na ba ya tafsirar ka gani wato wajen bayani akan cewa ba ma kowa sujjada minti biyar wajen bayani akan halaccin sujjada an yi awa daya hakan ba gama bai gobe za a karasa mutane ba za su fahimta ba a baka ji baka ji baka ji abdul jabbar ba ya ce an bashi minti goma bayan shi ko a masallacinsa ya yi awa uku kafin ake ganewa eh to ai dama wato abu ne wadda kwakwalen mutane ba za su fahimta ba ba za su gane ba mutane ba za su gane ba sai dai kawai a bi ka haka kawai saboda son zuciya amma dai wai da suna an gane ka a babu babu kuma mutum ya tsaya akan dolen dole wai sai ya ƙara bata akan dole in ka rike bata kai kadai ka rike ta kai kadai me yiwa Allah ya shirye ka an maka wazi ka gane ka daina amma kokarin dole sai ka kare ta matsalar ta ita ce in ka ce dole sai ka kare bayan ka rubta cikin batan kuma zaka jawo wasu haka liyahmilu awzarahum kamilatan yawmal qiyamati wa min awzari alladhina yudillunahum bighayri ilm ranar alkiyama zaka dauki naka laifin a ciki tam sannan da kuma laifukan wanda ka batar da su ba tare da ilimi ba kaga wannan al'amari ne wanda ya kamata mu zama masu zama masu lura kwarai da gaske eh ita tauhidi da sunna a fili suke a bayyane shirka da bid'a wallahi a fili suke a bayyane kamar misali ne ɗazu ina sauraron wani tafsirin malam kabiru gombe yana bayani dangane da suratu shu'ara tafsirin sa na suratu shu'ara kissan annabi ibrahim watulu alayhim naba ibrahim idh qala li abihi wa qaumihi ma ta'buduna qalu na'budu asnaman fa nazallu laha akifin qala hal yasma'unakum idh tad'un aw yanfa'unakum aw yadurrun annabi ibrahim da yace wai na abun da kuke bauta musu ba suka ce haka muka ga iyaye da kakanni suna yi ce to idan kun kira su suna ji a'a auyan fa'unakum aw yadurrun suna amfani da ku ko cutar da ku qalu bal wajadna aba'ana kazalika yaf'alu ce kawai mu haka muka taso muka ga iyaye da kakanni suna yi haka muka taso to yana bayani akan yadda ake rike wasu abubuwa kuma bayan Allah yake cewa har ka ga mutum wai wai saboda rashin basira wai ya je neman tsaro a wajen boko sai a bashi kaho a ce wannan kahon shine zai kiyaye shi shine kariyansa ya ce to tambayin da za ka yi makanka shi ne shi kahon a ina ka samo shi a jikin rago ko saniya ko akuya idan kahon idan kahon nan na ba da kariya ya aka yi bari aka yanka akuya bai tsare akuyan daga a yanka ta ba bai tsare akuyan daga a wannan ba aka kai saniya duk taurin kan shi ba a taba samun wani bijimin da aka ce wai taurin kansa ya hana a yanka shi ba duk girman kahonsa ya sunkuri wancan ya sunkuri wancan amma ga karshe dole ya hakuri ya sallama a yanka shi to in kaho na ba da tsaro bai kamata a ya bari a yanka wannan san ba eh ce kuma ban da rashin lissafi a ya kamata ka gane shi kanshi kahon abin da yasa ka same shi saboda bai ciwa ne da yana ciwa shi ma cin ganda za a saka shi eh shi ma saboda bai ciwa ne shi yasa kawai bayan da aka iya shi yasa har ka samu Allah ya kyauta to shine malam yake cewa wa hadha waqi'u kaseerin min ulama'il khurafiyina wa ulama'il qaburiyin wannan shine abin da yake faruwa da yawa daga cikin malamai waɗanda suke batar da mutane da abubuwa na surkulle wadda ba su da madogara a ilimi ko hankali sannan malamai masu kira zuwa ga bautan kaburbura badalan min an yad'u ila tauhidillah maimakon su kira mutane zuwa ga kadaita Allah da bauta wa ila kitabillah zuwa ga littafin Allah wa ila sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallama ko su kirayi mutane zuwa ga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai su koma ya da'una ila al-batil suna kiran mutane zuwa ga bata wa yad'una ila ibadati al-quburi suna kira zuwa ga bautan kaburbura wa ta'alluqi bil amwati da kuma alakanta mutane da matattu na'am za su koma suna alakanta mutane da matattu alakanta zukatan mutane da matattu eh matacce shi kuma ai shi ne yake bukatan addu'a ba wai ka roke shi ba a yanzu bukata yake yi a sa shi a cikin addu'a dan shi kanshi bai san ya za ta kare bai san ya za ta kare da shi ba eh shi kanshi baka baka san ma a wani hali yake ba tukunna yanzu duk waɗanda suka mutu iyaye da kakanninmu duk da suka mutu muna nan sai dai mu ce muna kyautata zato amma wani hali suke yaqinan Allahu a'lam Allahu a'lam sai dai ta addu'a din in mutun ya mutu ai in kana da yakinin ga masaukinsa ba bukatan a ce ka masa addu'a Allah ya gafarta masa ba bukata ba bukata to wanda shi addu'a yake bukata to kuma kana magana wai ka rike shi kana roƙonsa in tad'uhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum ko ka kira shi ba zai ji ba wallahi ko ya ji ba zai amsa ba ba zai iya ba Allah ya ce karshen bala'in ma wa yawmal qiyamati yakfuruna bi shirkikum ranar alkiyama za su kafurce ma shirkan za ku zo ku ce ai ku ne muke bauta muku ya ce wallahi ƙarya kuke ya ce ni ban taɓa ganin ka ba ban san ka ba ni ban san an yi haka ba wala yunabbiuka mithlu khabir ba wanda zai baka labari sama da Allah wanda yake masani saboda haka a alakanta mutum da matattu kuma abinda mutane ba su ganewa musamman masu roƙon matattu shehunnai wai saboda rashin hankali yanzu akwai shehunnan da sun mutu ana roƙonsu wasu kuma yanzu haka suna rayu ga matsalolin da ake ta shiga a cikin ƙasa tsadar rayuwa da masibu iri da kala har musamman da za ka ji matasa yi mutum ya fito ce wai mai ya yi tsada shehu kana gani yana jin yunwa shehu kana gani to bayan shi kan shi shehun inda yana raye a haka zai tsaye haka zai tsaye ta da tsada bayan da iya ayi gwamma a yi delegate a yi delegating mutane a je a tsuguna a roƙi tunubu ya dawo da tallafin mai wallahi ya fi garanti sama da roƙon shehi ya fi garanti saboda yanzu tunubu in ya shiga ofis ya ce subsidy is bad shi ke tallafin mai ya dawo tallafin mai ya dawo a sanda aka zaɓe shi shugaban ƙasa jawabin minti no ya ce ya cire tallafi abinda kawai ya ce kawai no matter how you will protest we must remove subsidy shi kenan ya gama subsidy has gone kawai ya tafi abinsa shi kenan fa ya gama to yanzu idan ka tsaya roƙon shehi amfanin mai zai maka to shi kan shi shehin wani ma wanda yake raye ne in ya je roƙa a sassauta ya ka ce abinda za a yi in an ga dama shi ne a masa hanyar da zai dinga samun man kyauta daga nnpc in ya kai wannan darajar kai kuma kana nan ƙasa ba abinda bai sai canza wani abu ba to inda rashin basiran mutane ke tafiya shi ne malam ga matattun nan ana ta roƙonsu ga kuma rayayyun suna raye amma ba su iya komai ba to yanzu su kuma in sun mutu su ma sai a koma roƙonsu ba mu gane ba lokacin da yake raye an shiga matsaloli bai iya komai ba in ya mutu kuma sai zama abin roƙon wasu to yanzu don allah in wanda yake raye bai iya maka komai ba sai bayan ya mutu yanzu suna raye ga kidnappers nan sun cika ƙasa ga 'yan boko haram iri da kala ga su kaza kaza ba su iya komai ba ba su iya maganinsu ba wai sai bayan ya mutu kuma sai wani ya koma yana roƙonsa bayan ya mutu lokacin da yake raye kuma an kama ɗan uwansa sai dai ya fito ya ce yana kira cewa gwamnati ta ɗauki mataki da gaggawa ma'ana shi ba abin da zai iya yi yanzu matakin gwamnati ne zai yi aiki amma kuma bayan ya mutu kuma sai a koma ana roƙonsa kaga wannan wato rashin hankali kenan eh duk wannan ba za ka ce rashin ilimi ba duk mutum na da hankali ba zai wannan aikin ba ba zai wannan aikin ba eh ba zai wannan aikin ba duk da kaga shekarun baya akwai shaidu da ya ce wai aljanu guda miliyan nawa ne wai sun karbi ɗarikar ta to aljanu guda biliyan sun karbi ɗarika to yanzu dan Allah in wannan shehi mai adalci ne ya samu damar da aljanu biliyan za su wajensa su karɓa ɗarika ma'ana suna bin umarninsa kenan in dai ba mugu ba yaushe zai bari a ci gaba da kashe mutane a dajina ai tun da jami'an tsaro na zahiri ba za su iya ba sai ya tura aljanu cikin wannan dajin kawai zai su kakkashe kidnappers da yan boko haram nan kowa ya huta ba shi kenan ba to lakiyaye da ake yace wayalta misuna lidhalika shubuhati alladhi yurawjunaha 'ala nas suna neman shubuhohi da za su tsaya wai suna kokarin yi ma mutane bayani fayushghiluna waqtahum fi hadha al-batil sai su bata lokacin su a wannan shirmen da wannan batan wal iyadu billah Allah madaukakin sarki ya tsare mu abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada inda muka yi kure Allah ya fi mana sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والله أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته آمين